martaba mataya ta kunshi bayani akan goma na farkon watan bilhijja الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور وجعل شغلهم بتوف... بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والاكت... والاكتسار منه يرجون تجارة لن تبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والمستكثر من طاعته وتقاته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه وتعرض الأسباب رحمته ومغفرته وعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه وينيلكم فضله العظيم ويقربكم من جنته ويباعدكم عن ناره فإن رحمة الله قريب من المحسنين وتذكروا أنكم عن قريب داخلون في أيام الأيام في أيام جليلة مفضلة فضلة معظمة هي أعظم أيام السنة إنها العشر الأول من ذي الحجة أحد الأشهر الأربعة الحرم وقد نوه الله جل وعلا في كتابه العزيز بشأنها وعظمها وأنها أيام ذكر له سبحانه فقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وأكبره وأظهره فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام الأشهر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وقد دل الحديث النبوي على عظم شأن أيام العشر عند الله سبحانه بل إن أهل العلم قد نسوا على أنها أفضل أيام السنة وأفضل حتى من أيام العشر أخيرة من شهر رمضان ودل الحديث أيضا على أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في أيام العشر أحب إليه سبحانه من تقر من التقرب في سائر الأيام الدنيا ورغب الحديث أيضا في الإكثار من من الأعمال الصالحة في أيام العشر كالحج والصلاة والصيام والصدقة وتلاوة القرآن وذكر الله والاستغفاره ودعائه وغيرها من العبادات وبين أن الأجور عليها مضاعفة وجزيلة وصح عن التابعي مسروق بن الأجدع رحمه الله أنه سئل عن قول الله تعالى والفجر وليال عشر فقال هي عي... هي عشر الأضحى أفضل أيام السنة أيها المسلمون احرصوا غاية الحرص على أنفسكم وعلى أهليكم كبارا وصغارا في أن تكونوا من المكثرين في أيام العشر من الأعمال الصالحة وليعن بعضكم بعضا عليها ويذكره بفضلها ولا يثبطنكم الشيطان فإنها أيام قليلة لكنها عظيمة الأجور سريعة الرحيل من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا وقد كان السلف الصالح يجتهدون بالطاعات فيها كثيرا فثبت عن القاسم بن أبي أيوب أنه قال كان سعيد بن جبير إذا دخل إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه أيها المسلمون إن من جملة العبادات التي يج- يجدر يجدر أن نهتم بها أيام أيام العشر شديدة ونتزود منها كثيرا ونسارع إليها حثيثا هذه العبادات أولا صيام ال- صيام صيام الأيام التسعة الأول منها فصيامها مستحبة عند ال- عند ال- عند الأئمة الأربعة وغيره وغيرهم من أهل العلم وكان صيامها مشهورا عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وثانيا الإكثار من من تلاوة القرآن ومن قوي على ختمه مرة فأكثر فقد أسدى إلى نفسه خيرا كثيرا خيرا خيرا كبيرا وثالثا الإكثار من الصدقة على الفقراء وفي سائر طرق البر وإعانة وإعانة إخوانكم المسلمين والتفريج كر- كربهم كربهم كربهم ورابعا المحافظة على الصل- على صلاة الفريضة في أوقاتها ومع الجماعة والحرص على النوافل كسنن الرواتب وصلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل والوتر وخامسا الإكثار من ذكر الله ودعائه وتسبيحه وتحميده وتحليله وت- واستغفاره في سائر الأوقات تفعل ذلك وأنت في بيتك وسيارتك وعملك وحين دخل وحين خرج ومشيك فذلك يم يسيرا يسير جدا على اللسان وعظيم في العجر سادسا تكبير الله عز وجل فيها الإكثار منه ما الجهر به فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد جرى على هذا التكبير في أيام العشر عمل السلف الصالح من أهل القرون القرون الأولى وعلى رأسهم الصحابة النبي صلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وكان ابن عمر وأ- وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقال ميمون بن مهران التابعي رحمه الله أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه أشبه أشبهه بالأمواج من كثرتها وهذا التكبير يا عباد الله مشروع في حق الرجال والنساء والصغار والكبار يكبرون في في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد وفي المراكب وفي الطرقات وفي أماكن العمل وفي السفر والإقامة ويكبرون وهم جلوس وحين يمشون وعلى فرشهم وفي سائر الأوقات من الليل أو نهارا إلا إنهم لا يكبرون بعد السلام من الصلاة الفريضة لأن التكبير الذي يكون بعد صلاة الفريضة إنما يبدأ وقته لغير الحاج لغير الحجاج من فجر يوم العرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron shi mu bujiro ma kanmu sabubban samun rahamar Allah da gafarar shi mu yi aiki aikin da zai sababan muna saduwa zuwa ga yarda samun yarda Allah da samun falalashi mai girma kuma da aikin da zai kusantar da mu zuwa ga aljanna shi kuma mu nisanci aikin da zai sa mota shi saboda Allah ce rahamar shi kusa take ga masu kyautata aiki masu ihsani masu yin aiki da Allah mutuna da 'yan kwanaki kaɗan ko kwana biyu za mu shiga kwanaki masu girma masu falala falalarsu mai girma su ne mafi girman kwanakin shekara ya kuyi uwa musulmi su ne kwanaki na harko na watan zilhijja mai shirin kamawa ɗai daga cikin watanni guda hudu masu alfarma hakika allah ya nuni a cikin littafin shi mabuwayi akan sha'aninsu da girmansu kwanaki zikiri ga Allah mai tsarki Allah maɗauki ya ce ko ambata Allah a cikin kwanaki sanannu kwanaki sanannu su ne goma na farkon watan zulhijja akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya arzuta kuna dabbobin ni'ima manzo Allah kuma ya ɗaukaka sha'anin su ya girmama su ya bayanar da su ya inganta daga gare shi shi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ce babu wasu kwanaki daga cikin kwanakin duniya wanda ayyukan alkhairi suka fi soya a wurin Allah kamar wannan kwanakin goma na hukun watan zulhijja sai sabu suka ce ya manzo Allah ko da jihadi a cikin hanyar Allah ya ce eh ko da jihadi a cikin hanyar Allah sai mutumin da ya hita da dukiyar shi da kanshi bai dawo gida ba dukiyar ta kare a jihadi musulunci shi ma an kai shi a jihadi musulunci shi kadai wazai shi mutumin da ya aiki alheri duk wani jihadi garma garma wallahi ba zai kai mutumin da ya aikin alkhairi ba a cikin wannan kwanakin masu sauran kamawa ya koyan wa musulmi wannan hadisi ya nuna mana girman sha'anin wannan kwanakin guda goma a wurin Allah mai tsarki balma a wurin malamai sun sannanta sun nassanta cewa su ne mafi kwanakin shekara mafi falalar kwanakin shekara kai bari ma hatta kwa sun yi kwanaki goma na ƙarshen ramadana sannan wani hadisi ya nuna mana sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana cewa kusanci zuwa ga Allah da ayyuka na gari a cikin wani kwanakin guda goma shi ya soya zuwa ga Allah fiye da kusanci akan kusanta ga Allah da su kwanaki a cikin kwanakin da ba su ba daga cikin kwanakin duniya sannan kuma hadisi ya nuna mana cewa a ciki mai yawaita ayyuka na gari a cikin wani kwanakin guda goma kama aikin hajji kaga cikinsu ake yi kama sallah azumi ka azumci ma taran ga watan gaba ɗaya tun daga har ranar arafa da yawa ta sadaka ƴan uwa musulmi ga wanda Allah ya hore ma kakka ce sai kana da kuɗi da yawa a'a abinda Allah ya hore ma ka bada da karatun Qur'ani kan mu yi wasa da karatun Qur'ani da zikiran Allah da ambaton Allah yawa ta ambaton Allah da neman gafarar Allah da roƙon Allah a cikin su da wannan su daga da wasun su daga cikin ibadodi ya ko ƴan uwa musulmi za da ma sannan ya bayyana mana cewa lada akan su abun lubkawa ce kuma mai girma mai gwabi ya inganta daga tabi'i masurki bin al'ajda Allah masu rahama ya ce an su'ila an tambaya akan an yi tambaya akan faɗar Allah wal fajr wal layalin ajr ya ce ai kwanaki goma na sallan laye su ne ake nihi ashirul awwal kwanaki goma na hukumar watan zulula su ne Allah subhanahu ta'ala ya ranke da su saboda girma sha'anin su girma sha'anin su ya koyar wa musulmi sannan bayan haka su ne mafi darajar falalar kwanakin shekara ya ku yawa musulmi maza da mata mai kwaɗayi gayar kwaɗayi iya kai matuka wurin kwaɗayi a kan kawunanmu da iyalanmu mayansu da ƙanƙanansu su kasance a cikin masu yawaita aikin alkhairi a cikin wannan kwanakin na goma sannan kuma sashensu ya taimaki sashe a kansu a kan aikin alheri a ciki sannan kuma sashensu ya tunatar da sashi falalarsu kashe ɗan ya raunar da ku ya kasalantar da ku akan aikin alheri a cikin wannan kwanakin guda goma shirin kama lalle kwanaki ne kaɗan sai dai wa ladarsu mai girma ce ya kuwa musulmi masu gaugawa tahiya ne dandanan da sun zo sun tahi to me ya kamata mu yi mu ribance su ba mu da tabbacin ganin an jima ba mu da tabbacin ganin baɗi mai wayo mai hankali shi ke ribanta lokacin shi bai barin lokacin shi ta ga banza ka bari lokacin ka ta yi ga banza da kallon banza da sauraron banza da shiga tiktok da shiga youtube da kaza kwanaki ne da sun zo sun tsaye maribance su duk wanda an ka haramta ma alkhairin su hakikan an haramta mashi alkhairi mai yau ya kasance salafus salih magabata na gari wanda suka gabata suna kokari da ayyukan da'a a cikin su da yawa ya tabbata daga qasim bin abi ayyuba yace sa'id bin jubair ya kasance idan an shiga goma na farkon watan zulhijja yana kokari iya matukar kokari a cikin akan ake alheri hamma ya kasance kamar bai iya abin da ya dauka na aikin alheri saboda kokari da kwaɗayi da son aikin alheri a ciki magabata na gari kenan wane mutum ya ku yan uwa musulmi yana daga cikin jumlar ibadodi wanda ya dace muhimmantu da aikata su a cikin wannan kwanakin da guzuri da yawa da gaggawa zuwa gare su a wannan ibadodin su ne na farko shi ne azumta tara ga wata tun daga har tara ga wata rana arab wannan azumin mustahabi ne a wurin a'immatul arba'a imam malik imam abu hanifa mazahibul arba'a kenan da wani su daga cikin malaman ilimi azumta su abu ne shahararre a wurin salafus salih daga cikin sahabbai da tabi'i da wanda suka zo bayan su na biyu yawaita karatu alkur'ani ya ku yan uwa musulmi maza da mata kan mu yi wasa duk wanda ke da karfin sabke qur'ani ko fiye da sabka dai ma yayi hakika ya sama maka shi alkhairi na gaba shine yawaita sadaka akan talakawa idan Allah ya hore maka dukiya ga dama ka yawaita sadaka ga talakawa bayan Allah a cikin dukiyar da Allah ba kakka zama marowaci kakki zama marowaci ya ka yi aiki alheri da dukiyar kamar za Allah ce fiyayyen mutane fiyayyen mutane a wurin Allah wanda mutane ƴan uwansu ke amfanuwa da dukiyarsu duk dukiyar da ba amfani da ita ne amfanin ta ba ta da albarka kuma a cikin ayyuka akan hanyoyin aikin da'a da yawa da taimaka ma ƴan uwanku musulmi na jini da yaye musu bakin cikin da suke cikin shi na damuwa ka yaye musu ya kai dan uwa musulmi abu na gaba na hudu shine kiyaye akan salolin farilla kakka zama mai wasa akan sallar farilla ya kai dan uwa musulmi ko ya kai yar uwa musulmi kan mu zama masu wasa da lokacin sallah da an ce maka lokacin sallah yi duk aikin da kake yi kai dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai manomi ne kai wane ne ka aje wannan aikin da an ce an kira sallah duk abin da kake kabar kyautai kai sallah wannan shine daidai wannan shine wajibi wannan shine alamar musulmin kirki ba munafikin Allah ba tare da kuma jama'a a cikin jama'a kai namiji ka rinka zuwa masallaci ka ka rinka sallah gida sannan kuma da yin kwaɗayi akan nawafil salloli na nawafil su ne ai karrawatib in an ce arrawatib su ne raka'o'in nan guda goma sha biyu da ake na yin hudu kamun la'asar kamun azahar biyu bayan azahar biyu bayan magaruba biyu bayan isha'i biyu kamun sallah asuba su ne raka'atan alfajar kenan wannan goma sha biyu za su baka su ne ake cimara wato ka ke a rika kiyaye su a cikin wannan kwanaki da sallar duha wadda manzo Allah ta yi salatul awabin sallan masu mai da al'amari kai sallar salatu duha ko ba cikin kwanaki goma na farkon abinci mai mahimmanci to bale an shiga kwanakin goma na farkon zahir da sunnatul wudu shine idan kai arwalla wannan arwalla ka ta bushe kai sallah da ita da yawa ta qiyamul layl a cikin dare Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi masu qiyamul layl kanu qalilan min al-layli ma yahdaun wa bil ashari hum yastaghfiru ya kasance kadan daga cikin da suke barci kuma lokacin sahur ai lokacin dab da ke to alfijir suna ta istighfari suna ta istighfari suna ta istighfari suna neman gafara daga zanubansu a cikin dukkan lokuta na biyar yawaita zikirin Allah da roƙon Allah da tasbihi ga Allah da tahmidi ga Allah da tahlili ga Allah da neman gafarar Allah a cikin dukkan lokuta ka aikata haka kai a cikin gidanka a motarka a wurin aikinka a lokacin da ka shiga a lokacin da ka hito a lokacin da kake tahiya wannan abin ne wanda bai da wahala a halshen halshen ka zai ringa gai babu wahala duk da kake za ka yi kana balaguro ka yi kana zaman gida ka yi na shidda kabbarorin da ake yi girmama Allah su ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin gatan littafin shi da Abdullahi dan Umar da Abu Hurairah cewa ya kasance abdullahi dan umar da abu huraira allah ƙarar sarda suna fita zuwa a cikin kasuwa a cikin kwanaki goma suna kabbara mutane suna kabbara da kabarorinsu maimun bin mihran a tabi'i ne tabi'i ne bi ma'ana ya ce tabi'i inda ya ga sahabbai ya ce ya riski mutane lalle suna kabbara a cikin kwanaki goma har ya kamanta wannan kabbarorin da suke yi kai ka ce saboda yawan su kamar kohon teku saboda yansu fa amma kai yanzu duk neman duniya ya sha maka kai shiga tuk ya sha maka shiga kaza ya sha maka ya dauka maka wannan hankali sannan kuma bayan haka ya ku bayan Allah wannan kabarorin abin shar'anta ne a cikin haƙƙin maza da mata maza da mata za su yi yara da kankana duk za su yi suna kabbara a cikin gidansu a cikin kasuwanni a masallatai a wurin abin sama abin hawa a cikin hanyoyi kai a wurin ayyuka ma na aiki ma'aikatu du'a ta yi a halin balagur a halin zaman gida suna kabbara suna zamani suna kabbara lokacin da suke ta yi su yi ta kabbarori suna kabbara lokacin da suke saman shahudarsu lokacin da suke dukkan dare da wani du'a ta yi sai dai su wannan kabbarorin ba za a yi su bayan sallar farilla sai sai mi sai yaushe sai asuba ta wayewar sahiyar sallah daga nan kuma ba za a kare ba sai suka ce la'asar ta ƙarshen kwana uku na ayyamu tashrik kinan idan an ce sallata sahih sallata zo asuba ta sahih sallah bayan asuba ayi bayan azhar ayi bayan la'asar ayi bayan magruba ayi bayan la'asar ayi sai ayi kwana uku ana ta yin su bayan kowace sallah to daga nan sun yanki ya ku yan uwa musulmi lalle watan zulqa'ida da watan zulhijja suna daga cikin watanni guda hudu masu alharma wanda Allah ya ce yana girmama su yana tabbatar da alharmar su inna iddatash shuhuri inda Allah 12 lalle arzikin watanni a wurin Allah su goma sha biyu ne a cikin littafin Allah tun ranar da Allah ta'ala halitta mai da kasai daga cikin su wannan watannin guda goma sha biyu akwai musu masu akwai guda hudu masu alfarma zulqa'da zulhajji almuharram wa rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban wannan su ne watanni masu alfarma Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum ku zalunci kawunanku a ciki bi irtikabil ma'asi ta hanyar saba Allah da zalunci da cin amana Allah tona shine addini mai kake sannan an tsoratar mafi tsananin tsoratarwa akan ka ai zalunci bi ma'ana kan musulmi su zalunci kawunan su a ciki a cikin wannan watannin guda biyu da wani su daga cikin watanni kenan mu kiyaye su bayan haka abu na ƙarshe watannin nan guda hudu alhormarsu kama ke ta alhormarsu ta haikata aikin sabo da zanubai da ƙago da bidoyi da hanyoyin bata da fasikanci da fajirci da zalunci da ƙetare iyaka da kisa da yin hada da sababar da fitintunu tsakanin mutane duk wannan bai dace ba a rinka musulmi a cikin wannan kwanakin ka rinka sababar da wannan abu kana ta jawo fitintunu a cikin mutane sannan kuma wata harish bainan nas da hura gaba da ingiza gaba tsakanin mutane da fasadi tsakanin mutane ka rinka ingiza gaba da kiyayya tsakanin al'ummar musulmi duk bai dace ba akwai su irin wannan mutane a cikin mutane wanda shi kurum ya ga mutane suna fada suna gaba yana haddasa gaba tsakaninsu wal gish da algusu da ƙarya da giba duk wannan ba su dace ba kai giba ko ba a cikin watanni masu alfarma ba su dace ba bale a cikin kwanaki masu alfarma da buhutan ƙarya kai kiran ƙarya ka jingina ma ƙarya ma wani ƙarya bayan bai abin ba kana ji kana gani dugangan ka san bai abin ba ka jingina mashi ƙarya to dole daga cikin ayyuka wanda ba su da kyau mu tuba zuwa ga Allah mu tuba wannan ba halaye ƙwarai bane ga musulmi wal hasad da hasada kana musulmi ina musulmi kana hasada ka akan Allah ne bani to mene na hasada ka roki Allah ce mai baka mene ne am yahsuluna nas ala ma atahum Allah min fadli shin suna hasada mutane ne abin kan abin da Allah musu na falala to menene na hasada Allah mai baka ya baka ya bani ko Allah ya baka me zai maka hasada kinan kana hito na hito ne da Allah wal khilli da keta da kashi ganin gilli ka ligan ka kin dan uwanka musulmi a cikin zuciya kurum ba gaira ba sun ka kishi sannan da kallafa ma kanka akan shawo shura son shura son daukaka son girma kai Allah bai ba girma bulo sai ka jawo girma ya zaka ka same shi Allah ne ke bada shi kuma ya zaka same shi ya za ka nemi girma Allah bai baka shi ba sai dai ka sha wahala sannan da neman nutsu a cikin shawoyin duniya jin daɗin duniya shawoyin duniya da shawar duniya to doɗana abubuwan Allah sun ta'ala ya tsoratar da su ya tsoratar mana su mu yi hatara da su ba su da kyau ba ɗabi'in ƙwarai bane ga musulmi ba su dace ba ya ce fala tu zulmu fihi na anfusakum kak ku zalunci kaunan ku a ciki saboda aikata aikin mugun aiki da akan bidoi da sabo yana girmama yana girmama yana kabrara a kowane lokaci kuma musamman ma a wurare masu falala musamman ma a cikin kwanaki masu falala sannan kuma kwanaki goma zamaninsu yana daga cikin zamani mai falala sannan kuma ya tabbata daga tabi'i qatada ibn da'ama as-sudusi kenan yace inna dhulma fil ashhur al-hurum zalunci a cikin watanni masu al-hurma ya fi girma ya fi girman laifi da laihi da zunubi fiye da zalunci a cikin watannin da ba su ba kowane wata zalunci bai da kyau amma zalunci na girmama idan cikin wannan watanni ne masu al-hurma wanda Allah ya mu kiyaye saba ma Allah a cikin su ya koyi wa musulmi zama da mata mu ji tsoron Allah a cikin wannan kwanakin guda goma masu albarka ta fuskar hasanat mu yawaita ta fuskar zunubi mu bar shi ko da mu bari gaba ɗaya ba mu kankantar da shi hakika Allah ya girmama su ya sanya ya sanya zamanin su zamanin mai albarka kwanaki kwanaki ne masu falala mu girmama falala da Allah girmama sannan kuma domin rahama gare ku da ihsani gare ku saboda min ku riske rayuwa akan aikin alheri ka ku tozartar da lokutan ku akan aikin banza ya ku yan musulmi ya ku yan musulmi yana daga cikin mafi girman sha'air islam sha'ira ta musulunci a cikin wannan kwanakin guda goma yanka laye da ake yi ita ma wata ibada ce mai girma bayan an ba da sallar idi sannan kuma ga layya a zo a yi layya ka yanka nama ka yanka dabbaka Allah ce ba ruwan Allah da jina ba ruwan Allah da nama abinda Allah ke bukata takawa minkum daga cikin ka yi ibada kuma ka ci nama ka ji soyi gashi kuma falala saman falala ke sannan kuma wannan ibada ce mai muhimmanci da ya kamata ga dukkan mai hali inda kana da hali wajibi ne ka yi layya da salon da ka ɗarki kasa layya wani irin musulmi ne wani kana riƙe da salon da ka ɗarki ce ba ka da abin layya a'a hamma hadisi in ya inganta manzo Allah ce duk wanda ke da halin layya ya ƙi to kai ya je wurin sallama in ji manzo Allah sai da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya kuma yawan musulmi sannan layya ba ta shahi ba sai wanda ya aure in dai ka balaga a matsayin ka balagagge shari'a ta hawo kanka to lai in kana da hali lai ta hawo kanka ba sai kai aure ba saurayi da budurwa duk suna da hali lai ta hawo kansu ba sai sun yi aure ba wannan ba daidai bane mun ji tsoron Allah wallahi mun ji tsoron Allah akan abin da muke aikatawa wannan kenan sannan ƴan uwa musulmi sai dabbobin da suke halitta layya min ad-da'n thanayn wa min al-baqr thanayn raqumi da raquma sa da saniya rago da tunkiya akuya da dan akuya rago daga wata shida zuwa shekara akuya daga shekara abin da ya sama raƙumi sa daga shekara biyu zuwa abin da ya sama raƙumi shekara biyar zuwa abin da ya sama wannan su ne suke sannan in zama layin mai mama Allah abu mai kyau mu samu rago mai kyau mai mai raƙumi mai kyau mai mai sa mai kyau mai mai da akuya mai kyau mai mai akuya mai kyau mai mai tunkiya mai kyau mai mai kan mu samu kanjaman ma raman ma mutum yankan Allah masu kiba masu kitse haka manzo Allah yayi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ku ƴan musulmi wannan shine kamata mu sani akan abinda ya kamata mu kiyaye a cikin abin da shafi sallah layya sannan sai kuma ibadar da ake yi ana cewa an ga wata wannan kaburin ana fara su da an ga wata ai ta girmama Allah a cikinsu ha a zo ranar idi ha a zo a yamu tashrik kwana uku bayan sallah duk ana ta yin su kan mai sakaci yan uwa musulmi dama ce wallahi ibn hajar al-asqalani yake cewa wannan kwanakin guda goma sun hada ummahatul ibad ibadat uwayen ibadodi kaga a cikin su akwai sallah akwai azumi akwai sadaka akwai hawan arfa akwai haƙƙin aji akwai aikin haji saboda kwanaki ne wanda sun hana mai sun hada mayyamayyar ibadodi a ciki da haka suna da falala kan mai sakaci dama ce fursa ce ba mu tabbacin ganin baɗi ba mu tabbacin ganin ajima mu ribance su Allah ta mukin bakile Allahumma izal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa damir adaka ada ad-din wa ansur barakal mu'minin bi masharik al-ard wa magharibiha Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi biladina wa sa'ir bilad al-muslimin wa aslih a'immatana wa lat umurina اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين اللهم من أرادنا من أرادنا بكيد فرد كيده عليه اللهم من أرادنا بكيد فرد كيده عليه اللهم من, من أرادنا بشر فرد شره عليه يا الله دون كينه من الشر يكينه من كرسم من الشر يا الله كمين من الشر يا الله دون كينه من كيدي da kasanmu da kai da Allah kamar da mashi kaidin shi ko a cikin gida yake ko a waje yake ko a cikin gida yake Allah ka tona mashi asiri kuma ila salat su kuma ila salatukum yarhamukum Allah